اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukaki da ya ba mu ikon haɗuwa a darasin mu na sharhu sunna na al-Imam Al-Barbahari rahimahullah za mu tashi a inda malam rahimahullah ke cewa wa idza waqa'atil fitnatu falzam jawfa baitika haka ne malam rahimahullah yace idan fitina ta taso ka lazimci tsakiyar gidanka kada ka shiga cikin fitina a gwama da kai wa firra min jiwaril fitna ka gudu daga wato zama da fitina daga abota da fitina kar ka zama kusa da fitinan ka nisance shi wa iyyaka wal asabiyya ina maka kashe di kar ka zama mai ta'assubanci kar ya zama ka zamanto kana goyon bayan wasu daga cikin masu fada ka ce kana tare da wannan ko kana tare da wancan shine asabiyya wa kullu man qatala wa kullu ma kana min min qitalin bainal muslimina ala dunya duk wani yaƙe-yaƙe da ke faruwa a tsakanin musulmai su yesu to akan duniya ne inda akan duniya ne to fa huwa fitnatun fattaqillaha wahdahu la sharika la to fa fitina ce ka kiyaye wannan fitinar ka ji tsoron Allah shi kadai wanda ba shi da abokin tarayya in dai musulmai ne suke faɗa tsakanin su to akan duniya ne ba kan addini bane in addini ne ba su ba su kai faɗa ba tunda Allah ya ce kada abu ya faru a tsakanin ku ko musulmai innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كاسنا alamu da suke nuna cewa muminai su ‘yan uwan juna ne bai kamata su yi faɗa ba akan abin da ya shafi harkar duniya bala ya ce wala ta fiha wala tuqatil fiha idan fitina ta taso a tsakanin musulmai suna faɗa kada ka shiga ciki kada ka shiga kai yaƙi a ciki kuma kada ka fita tare da masu fita masu fito na fito karka kasance tare da su masu yakan juna karka kasance tare da su wala tahwa kada ka karkata son zuciya tahwa ma'ana kada ka so wani wala tushaya kada ka, ka zama kana bangare da wani tushaya karka zama ta daga shi'ar wannan ko shi'ar wannan wala tushaya wala tumayil kada ka yi karkata duk wannan gargadi ne na karka zam daga ɗaya daga cikin masu fitintuno a tsakaninsu matukar suna cikin addini ɗaya wala tuhibba shay'an min umurihim da dai kada ka so komai cikin al'amarinsu duk abin da suke tsakaninsu ba ruwanka tun da dai ba addinin suke nufi ba fa innahu yuqalu ya kasance ana cewa man ahabba fi'ala qaumin duk wanda ya so aikin wasu mutane khairan kana aw sharran in alkhairi ne ko sharri ne kana kaman amila kamar wanda ya aikata ne sun aikin su kamar wanda ya aikata ne wannan ayi hadisi ya nuna mana mutumin da Allah ya bashi ilimi na'am yana karatu yana karantarwa yana aiki wani kuma baya da ilimi yana cewa ina ma da ni ma ina da ilimi in yi irin aikin da wani yake yi ko kuma wanda yana da dukiya yana aikata alkhairi yana taimako kace ina ma da ina da dukiya ni ma in yi aikin da irin wannan bawan Allah yake yi annabi sallallahu alaihi wasallam fa huma fil ajri sawa sun yi tarayya a cikin lada wancan kuma yana da dukiya yana barna yana sabon Allah ga wani baya da dukiya yana cewa ina ma da ni ma ina da shi in yi irin barnar da wancan yake yi fa huma fil wuzri sawa sun yi tarayya a cikin wato zunubi saboda haka kada mutum ya karkata ga wani in ka ce kana yabon abin da suka yi ko da baka shiga ciki ba kana cewa wane jarumi ne ko su wane ajarumai ne ai su wane su ne maganin wane to kenan kana goyon bayan abin da suka yi kana zaune amma kana tare da su wafaqana Allah wa iyyakum limardati Allah ya datar da mu da ku duka ga yaddansa wa jannabana wa iyyakum ma'asiyahu Allah ya nisantar da mu da ku daga sabonsa Malam rahimahullahu ya ci gaba da cewa wa aqilla min an-nadhari fi nujumi ka karanta kallon taurari wa aqilla ka karanta min an-nadhari fi nujum kallon taurari kallon taurari ba wai ka daga hanka ka kalli tauraro haka ba a neman ilimin tauraro masu neman ilimin nujum ka karanta neman ilimin taurari illa in har za ka yi to illa ma tasta'inu bihi ala mawaqiti salati sai dai wanda zaka nemi sanin wato lokutan sallah walha amma siwa zalik ka shagaltu ga barin wannan ma'ana ka manta da sauran duk ka manta da su fa innahu yad'u ila zandaka duk ilimin tauraro da mutum zai yi in ba don sanin lokaci ba to zai ja mutum zuwa zandaka ya zama munafikin addini shi sunansa musulmi amma bai da addini dama menene amfanin tauraro ne a sama muna da fa'idojin su guda uku ko daya fa'idoji guda biyu an hada su a aya guda walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lish-shayatin zayyana as-samaa ad-dunya kawata wato saman aka yi da ita abu na biyu kuma waja'alnaha rujuman mun sanya ta zama abin jifa ga shedanu rujuman lish-shayatin wannan kenan sai kuma me shiryen mutane yayin da suke cikin ruwa ko tudu wa alamat wa bin najmi hum yahtadun ana samun shiriya a san cewa ina ne gabar yake ina ne yamma take sannan kuma ina lokuta wannan su ne amfanin amma ka yi amfani da taurari wajen sanin abin da zai faru a ƙasa na musiba ko na alkhairi ko na samun wani abu da mutum zai yi da wannan mutum ya bar hanyar Allah ya yi amfani da su ga wani wannan wa iyaka wan nazari fil kalami malai ce kuma ina maka kashe di ka nisanci wato dube-dube a cikin magana fil kalam anan kalam na al-aqaid ne masu ilimin mantiq falasifa manatiqa mutum ya hatara da su wal julusi ila ashabil kalami hakan nan ina maka kashe ni kada ka zauna da masu yawan magana akan akida ma'ana masu ilmul kalam na bangaren tauhidi wanda ba tsantsan tauhidin da Allah da manzo suka tabbata suke magana akai ba abinda suke karantarwa shine korewa Allah sifofi da farko za su kamanta Allah da abin halitta karshe su ce a bai kamata mu hada Allah da abin halitta ba mu ce wannan sifa ba tashi bace sai mu kore saboda haka kada mutum ya zauna tare da su Allah madaukaki ya faɗa wajen tsawatarwa wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi wa imma yansiyannaka shaytanu fala taqud ba'da dhikra ma alqawmi adh-dhalimin wa alayka bil athari wa ahli al athar na hore ka da kai riko ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma zama tare da ma'abotan hadisi wa iyyahum fas'al su ka tambaya in kana da tambaya wa ma'ahum fajlis ka zauna tare da su wa minhum faqtabis ka dinga daukawa daga gare su al-iktibas shine gutsura anzuruna naqtabis min nurikum in zaka zauna to ka zauna da mai cewa Allah ya ce annabi ya ce ba mai shishigi cewa aristo ya ce aflaton ya ce ba wa'lam annahu ma ubida Allah bi shay'in mithla al-khawfi min Allah subhanahu wa ta'ala ka sani fa babu wata bauta da aka yi wa Allah madaukakin sarki kamar a ce an bauta masa daga tsoronsa subhanahu wata'ala sannan kuma wa tariqil khawfi da kuma tafarki na tsoro wal huzni da bakin ciki was shafaqati da kuma wato har yanzu shi ma tsoro ne ashafaqa daga mushfiq ne wal haya da jin kunya min Allah tabaraka wata'ala anan al huzn wato al khawf min Allah al huzn akan abin da ake yi wanda ya saba wa Allah ka yi fishi ka ɓata rai akan abin da ake wanda ya ba daidai ba wannan shi ake nufi ba wai ka yi bakin ciki hakan nan shi bakin ciki shi ma addini ba haka ake nufi ba to wannan wato malam yana nuna mana mu sa tsoro da tsammani a cikin rayuwarmu kada mu amintu ga barin tanadin Allah kada mutum ya ce don yana da imanin shi ya amintu a'a kullum mu zama baina khawfin wa raja'in ko baina khawfin wa tama wa yad'unana ragban wa rahaba tsakanin tsoro da tsammani akwai wanda suke da aqidar su tsammani suke ga Allah ba sa tsoron shi akwai wanda su kuma tsoron Allah suke yi ba sa tsammanin shi akwai wanda kuma suka ce su ba sa tsoron sa ba sa tsammanin sa ba sa bautawa Allah don neman aljanna ko don tsoron wuta su suna ganin wannan din ma ba tauhidi bane to wannan duka kuskure ne Allah ne ya madaukakin sarki ya faɗa yana yaba bayansa na kwarai ya ce wa ya da'una na ragban wa rahaba wa kanu lana khashi'in kaga ya siffanta su da wannan khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun saboda haka a hada tsoro da tsammani ka tsorace shi kamar ba za ka samu tsira ba sannan kuma ka kaunace shi ka yi fata gare shi kamar ka ce kai ne don kai aka yi abin ana so mutum a lokacin da kana lafiya ka rinjayar da janibin tsoro kana cikin ɗarɗar lokacin da mutuwa ta zo ka fara ganin mutuwa to ya zama ƙaunarka da tsammaninka sun fi rinjaya a kan tsoronka malar rahimahullahu ya ce wahadar an tajlisa ma'a man yad'u ila shauqin wa ila shauqi wal mahabba ina maka kashedi da kan isanci zama ga mutanen da mutanen da suke kira zuwa ga shauki da mahabba shauki shi ma nau'i ne na so so mai tsanani ashtaqu ilayka daga shauk mahabba da so wannan yana magana da gashi nan yana cewa hum sufiya masu sufiya su shauki suke suna nuna shauki ga abun ba wai dacewa abun cewa ya dace da nusus na alkitabu was sunna ya khalafa kitabu wa sunna ba shi bane ba abinda suka so suka gina a zukatansu akai suke tafiya sannan kuma woman yakhlu ma'an nisa'i da wanda yake kebewa da mata kadaita da mata me yasa malam ya faɗi haka mai sharhi yayi bayani yana nan a wajen ku ko yake cewa mu sufiya lamma hazzaraka min al-julusi ma ulama al-kalami ina shiga sharhi ne ma ulama al-kalami hazzaraka min al-julusi ma firqatin ukhra dalla wa hum as-sufiyya alladhina ya'buduna Allah bil bid'i wal muhdathati allati ma anzala Allah biha min sultan wa yatrukuna as-sunnata bal ya لا يعبون بالحديث ولا يعبون بطلب العلم ويهذرون من طلب العلم ويقولون طلب العلم يشغلك عن ذكر الله يشغلك عن العبادة وهذا ضلال لأن العبادة لا تصح والذكر لا يصح إلا إذا كان على وفق الكتاب والسنة ولا يكون ولا يكون كذلك إلا بالعلم ولذلك ضلوا والعياذ بالله زهدوا في العلم والتعلم وقالوا للناس اشتغلوا بذكر الله واشتغلوا بالعباده هذا هو عين الضلال لأن العبادة والذكر لا يصحان إلا إذا كان على علم صحيح واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا للرسول صلى الله عليه وسلم أما إذا كان على غير علم واتباع كان ضلالا وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا وهو رد أنا يزو يتكما ومن يخلو مع النساء kuma ka nisanci waɗanda suke keɓewa da mata har yanzu su ɗin malam yake nufi ko ba su bade sun shiga ciki su wane ne ba'dhu sufiya la yatawarra'una 'anil harami bal yaqulun nahnu ma alaina ithmun nahnu min al-arifina billah wa yastabihuna al-ma'asi wa yaquluna nahnu ma alaina tahrim wa laysa alaina wajibat li'annana wasalna ila Allah lasna bihajatin ila al-ibada kaji har malam yake ya ci gaba da cewa walidhalika yasta'miluna al-luwat wa yasta'miluna az-zina wa yasta'miluna an-nazar al-muharram wa yaquluna ma alaina ithmun fi hadha لأننا ننظر في آيات الله يقولون هذا من النظر في آيات الله يزين لهم الشيطان هذا الشيء ويخلون مع المردان مردان كاسا مردان كو مردان يارا مرقيم مردان ما سلوا هذه سنة سنصعي نعم
ويحصل منهم شرور ويزعمون أنهم أولياء الله وأنهم ليس عليهم حرج فيما فعلوا انظر كيف يصل العبد إلى هذا الحد والعياذ بالله فلا تجلس مع هؤلاء نعم واضح؟ فاتي منفصل أبا نعم
كما لن يتي من يسنشو إن أبو بدك وطريق ال... نعم وطريق المذهب da kuma tariqi na mazhab me yake nufi da tariqul mazhab har yanzu akan sufiya din yake magana suna da tariq a cikin mazhab wato dole wai kai ka sa wani mutum da zai dinga zama shine shamaki ko shine wasita tsakaninka da Allah da annabi gaba daya tsakaninka da yanzu kai daga kai sai waye sai ka sa wani shehi daga wannan shehin kuma ka sa wani shehi ka sa wani shehi har ya kai ka ga annabi sannan annabi ya kai ka ga Allah amma ba cewa za a yi kai ne daga kai ka ce annabi ya ce alkitabu wa sunna a'a an shekhi fulani shine kaza wasita wasita wasita ka sa tsakaninka da Allah wannan shine wa tariqil mazhabi din fa inna haula'i kulluhum ala dalala mala ya ce wa'annan duka suna kan bata ne ba ta farkin qur'ani da sunna suka karanta da wannan ba wa alam ka sani anna allaha ta'ala da al khalqa kullahum ila ibadati ka sani allah madaukaki ya kira dukkan bayansa akan su bauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة نعم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون umarni ne nan bubauta masa subhanahu wa ta'ala shi kadai wa manna na'am min ba'di dhalika ala man yasha ko hasan nan Allah yayi ni'imarsa bayan haka ga wanda ya so cikin bayansa bil islam da shiga musulunci tafaddulan minhu wannan falala ne daga gare shi ha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah in ba don shiriyar Allah ba da ba mu shiryo ba ina muke malam yace daga cikin manhajin ahlus sunna wal jamaa har yanzu wal kaffu an harbi ali wa muawiya wa aisha wa talha wa zubair daga manhajin ahlus sunna wal jamaa wajibi ne mutum ya kame daga barin yakan sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu wato dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake yakan Ali baya daga cikin manhajin ahlus sunna wal jamaa sun bar wannan tafarkin hakan nan wa Muawiya da kuma Muawiya da ummuna Aisha radiyallahu anha da Talha da Zubair wayannan sahabbai radiyallahu anhum ajma'in gaba ɗayan su annabi ya koma ga Allah yana mai yadda da su kuma suna daga cikin muhajirai da ansarawa saboda haka Allah ya tabbatar da yaddansa gare su za mu ji ƙarin bayani a gaba wato mun san waɗanda suke gaba waɗanda suke gaba da Ali wato su kuma suna akasin wai abin da ƴan shi'a suke yi ƴan shi'a sun ce su Ali suke so su kuma sun ce to bari su nuna kiyayyen su ga shi'a sai suka ki Ali din kuma kaga sun yi kuskure su kuma shi'a ba sa son Muawiya ba sa son Aisha waɗannan mutanen sun tsole musu ido yaƙa wato zage-zage da kalmomi na fajirci da fasikanci da suke faɗa Allah kaɗai ya sani sun zarge ta da zina wanda kuma duk ya kowa ya sani musulmi mai hankali duk wanda ya zargi Aisha da zina kafiri ne in ka ce Aisha ta yi zina kafiri ne don Allah ne ya ce ba ta yi zinan ba innal ladina ja'u bil ifki asbatun minkum saboda haka wanda ya faɗi haka kafiri ne amma gashi ana tafiya akai an zo an ce inna Allah ya amurkum an tazbahu baqara suka ce Aisha eh ita ce baqara din sannan kwana-kwanan na akwai abin nan kasashen laraba wannan akwai kasar da ta kama irin bindigogin nan da ake yi na wasan yara wanda in ka harba yana wasu maganganu to a cikin bindigan su karan da bindiga za ta yi iftul sai da aisha in ka goyina zai kakakaka sai ce iftul sai da aisha iftul sai da aisha wannan shine sautin bindigan eh aqtul sayyida aisha ka duba haka sai a tarbiyyantar da yara su tashi da kin aisha ba san wace ce aisha ba ba san me aisha ta yi ba na eh eh haka ne suna sawa karnukan su sunan aisha jakin su sai su ce abubakar ko muawiya don kiyayya su ne sai Hussein Hussein kamar shi ya halice su Hussein din nan bawa ne cikin bayin Allah zababbe ne cikin zababbun halittun Allah sayyidu shabab ahlil janna annabi ya faɗa ba za mu wuce abin da annabi ya faɗa ba ba za mu ƙara ba za mu rage ba amma ana bin jikin bango ana rubuta ya Hussein ya Hussein Hassan bai yi musu ba shi sai Hussein ai inda ka san ba gaskiya ba din kenan ai saboda haka ai hattara da su suna aikin su ta ƙasa ba ku sani ba akwai ta tuta da aka sa kwanakin baya lokacin maulidi duk cikin gari aka cika da tota yellow yellow na shi'a ne ai hatara da su to sun ce darar salam to su ne kai hatara da su wa man kana ma'ahum na'am sannan kuma ka kame daga barin yakan su wa man kana ma'ahum da kuma waɗanda suke tare da su kada ka ce za ka yi shishigi akan wasu daga cikin sahabbai da suke tare da su la tukhasim fihim kada kai husuma akan su wakil amrahum ila Allah jingina al'amarin su ga Allah tabaraka wa ta'ala fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am iyyakum wa dhikri ashabi wa ashari wa ahtani ina muku kashedi ku nisanci ambaton wato sabaina da da sirkaina da jikokina wato danginsa mutum ya yi hatara ga faɗin abin da ba daidai ba a kansu wannan hadisi ne da imam tabarani ya kawo a cikin mujam al-kabir shekh al-albani ya ce sahih wa qawluhu da kuma fadin sa inna allaha tabaraka wa ta'ala nazara ila ahli badr fa qala amalu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum da kuma fadin sa subhanahu wa ta'ala ga mutanen suka halarci yakin badr ku aikata abin da na'am albani ya ce mawdu har sai sila موضوع دي نتي صحيحه عفوا موضوع نعم ام ينامكي نعم Allah madaukaki ya kalli mutanen Badar waɗanda suka halarci yakin Badar ya ce da su ku aikata abin da kuka so na riga na gafarta muku aymalu ma shi'tum faqad gafartu lakum fa inni qad gafartu lakum Allah ya gafarta musu duk sahabin da ya halarci yakin badr yana da miza akan wanda bai halarci badr ba kamar yadda jibrilu ma ya faɗi haka ya ce a cikin mala'iku ma haka mala'ikun da suka sauka yakin badr tare da musulmai sun fi waɗanda ba su halarci yakin badr ba haka kuma sahabai da suka halarci badr sun fi saura me yasa badr eh saboda badr shine fasil shine yakin kece raini kafirai suna ganin sun kai shi yasa Allah ya kira ranar Badr da Yawmul Furqan daga ranar kafirai sun kawai suka kwashi kashin su a hannu sun san cewa ba su kai ba da suna ganin su ne kafin su fita Badr me suke cewa za mu je Badr mu je mu sha giya mu soki raƙuma ai mana wake wake ai mana kaza kaza da haka suka fita Badr suna zuwa sai Allah ya nuna musu akasin abin da suke tsammani saboda haka a kame Allah ya riga yarda da sahabban annabi gaba daya ba su ba ma'asumai bane ɗan adam ne masu kuskure amma Allah ya zaɓe su a wani zamanin da babu ya kai wato ba zamanin da ya kai irin nasu ya zaɓe su ya sa suka zama abokin fiyayyen halitta Allah ba zai zaɓi wanda ba ya da kyau ya ce au ya zama abokin annabi ba Allah ne ya zaɓe su kuma ya tabbatar mana ya yarda da su laqad radiyallahu عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة زنكم سبحانه ياتي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Allah ya yadda su su ma sun yadda da abin da Allah ya ba su saboda haka magana akan sahabai hatsari ne kowanne ne ina muke قال يجوا علم كساني رحمك الله أنه لا يهل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه كساني بي حالتا أتدوك يا مسلمي سيدة يدنسا ها طيبة النفس رأس تايدا دي يباكا كشي وإن كان مع الرجل مال حرام فقد ضمن idan ka tadda dukiya ta haramun a wurin wani ya saci wannan kudin wanda zai zai abin nan in ka da dukiyar haramun agun wani ya sata wanda ya zama zaman din dukiyar tana kan shi tunda ya sata yana wajen shi ba waye cancanta ya biya shi ne to kai sai kaga kudin satan a wajen shi tunda ya sata sai kuma kai kuma ka je ka dan fusga me haka to ai shi ma sata yayi to kar kai haka shi ne yake cewa ina muke وإن كان مع الرجل مال حرام فقد ضمن لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا bai halatta ga wani ya dauki wani abu daga cikin dukiyar haramun illa bi iznihi sai da izinin shi wanda ya sato din wani ne wai ya sace abu ya zo ya aje sai aka zo kuma aka sata da ya zo babu a wajen shi haya haka mutum zai yi abu kuma zo yi masa abin nan zai yi abin nan shi ya yi masa abin nan ya sata kuma an sata to in ya sata karka sata sai da izinin sa in ya so ya baka in ya kike tafi me fa'idar hakan malai ce gashi nan fa innahu asa an yatuba ta yi shi ya tuba daga wannan satan da yayi ha an yatuba hada shi wannan da ya sata zai tuba fa yuridu an yarudda ala arbabihi fa akhadha harama yana so ya mayar da abin da ya sata ga ma'abotanta kai kuma ashe ka riga ka dauka a ciki wanda ka daukan babu ai wanda ya daukan zai mayar to sauran kuma yana gunwa yana gunka saboda haka kai ka yanzu kai ne kake da wuya abin nan nauyin yana wuyanka saboda haka kada mutum don sani cewa da yawa wannan yana faruwa kasancewa dukiya ta haramun ne ai shi masata yayi za a wani zai sata ya kai wa wani ma'aikacinsa ya zuba account sai shi ma ya dan fusga a hanya ko ko kuma ya ce ka kara dubu hamsin a kai in ka je ka yi withdrawing sai ka kawo min hamsin din ka kai mishi sauran shi kuma in ya je sai ya withdrawing ko fiye da haka ya kara ma wani abu a bauta ma haka in an ce a kara sunan mutum uku shi ma sai ya kara nashi ko zai ce san matilo ko to wannan duka haramun ne na'am na muke mala yace wal makasibu ma bana laka sihhatuhu fa huwa mutlaqun sinikayya saye da sayarwa neman kuɗi duk abin da ya bayyana gare ka halal to mutlak halal ne sakakke illa ma zahara fasadu sai dai abin da rashin kyansa ya bayyana saye da sayarwa halal ne in ka je ka da abin sayarwa a kasuwar musulmai halal ne kai ka saya a sayar maka cinikayyan halal ne sai dai abin da barnan ta bayyana gare ka ko a irin cinikin ko a siffar kayan fa in kana fasidan ya khudhu min al mafasidi me mamsakata nafsihi wato idan mutum ya bukatu kenan malam yake so ya nuna mana wato abin da yake mara kyawu shine mara kyawu amma wa in kana fasidan idan abun baya da kyau fa ya akhudhu min al mafasidi mamsakata nafsi mutum zai dauka daga abin da baya da kyawu din abin da zai rike kansa wannan ana magana fa manitturra kenan ba an haramta mana mushe kaza kaza kaza ko kuma ni turra ghaira bagin wala ajin fala itma alai ka san wannan naman haramun ne ko naman mushe ne to gashi ka bukatu ba wani sai wannan ya akhudhu minhu zaka dauka daga wannan mamsaka ta nafsi abinda zaka kiyaye kanka daga barin halaka ha wala taqulu ba zaka ce atrukul makasiba zan bar neman abinci zan bar neman kuɗi wa akhudhu ma atoni zan dauka abinda mutane suka bani wato ka ce ba za ka yi sana'a ba kai za ka zauna sai abin da aka baka kar ka yi haka lam ya fa'al hadha sahabatu walal ulama'u ila zamanina hadha malam barbahari yace sahaban annabi ba su yi ba malamai na sunna ba su yi ba zuwa zamanin sa zuwa karni na hudu mutane malami mutum ya zauna kawai ba zai aiki ba abin da aka kawo masa ya zama dan Allah ya baku mu samu a'a ya zama yana da sana'ar da yake karantarwa ne kasuwanci ne noma ne ha tijara ce ka je gari gari duk da abin da Allah ya sauwake ka yi aikin labra ne gadi ne dako ne tsaron itace ne duk abin da Allah ya sauwake maka ka yi amma ka ce za ka zauna ba sana'a mutane su baka yau da gobe ba wasa ba ne da yawa waɗanda suka shiga hanyoyin halaka wannan lokacin ne ya tsawaita sun dauka za su iya juriya suka ce za su yi saboda Allah a tsakanin saboda Allah din kuma sai zama abin bai zuwa sai a zo a ɗan ginda wasu sharuɗa sai karshe ka ga mutum ya ji ya durme cikin shirkoki da bid'o'i da wasu abubuwan marasa kyawu don abin da ake bashi shi yasa ake so mutum ya zama yana da sana'a yana da sana'an da zai yi na'am na'am sahabai ba su zauna haka ba hakan na malamai na kwarai ba su zauna haka ba wa qala umar bin khattab radiyallahu anhu umar dan khattab Allah ya kara masa da yake cewa kasbun fihi ba'd ad-daniyya khairun min al-hajati ila an-nas yace neman kuɗi wanda akwai dan kaskantar da kai ko a wala sana'a wadda yake akwai wulakanta a ciki ya fi alkhairi akan wato mutum ya zama yana nuna bukatarsa ga mutane kamar mutum ya je shi zai yi aikin wanzan ko zai zama makeri ba ana ganin sana'a ce akwai mai kaskanci ba ko dako an raina sana'a ko wilbaro mutum yake ja yana dan sayar da wani abinsa kaɗan an raina wannan sana'a ko da yawa yaranmu ba sa yi gashi kuma wasu ne za su zo su yi cirani su je su yi sana'ar su samu kuɗin su je su yi wa iyalansu da iyayensu kuma su sake zuwa amma ku nan kun goge wando kun zauna sai ƙarya ba na oman wanki ba na recharge card ko kuwa dan Allah ya baka mu zamu na zamani sai zo ya ce maka ni ne dan bawa ne ai na zo gun wane ne baya nan ba shine ba na'am Allahul musta'an malai ke cewa rahimahullah والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه salloli guda biyar ya halatta kai sallah aka bayan duk wanda kai sallah a bayan shi illa an ya kuna jahamiyan sai dai ba jahami ne mai rusa siffofin Allah fa innahu mu'attilun shi mai kore siffofin Allah ne wa in sallaita khalfahu fa'id salataka in kai sallah bayan ba jahami to kamar yadda sallarka wa in kana imamuka yawmul jum'ati jahamiyan فهو سلطان فصل خلفه واعد صلاتك idan limamin ka shi ba jahamiye ne kuma shine limamin juma'a na to limamin juma'a kuma in baka yi sallah bayan sa ba zai ma fitina yace fa salli khalfahu wa a'id salata kaga musulunci yana koya mana zaman lafiya da shugaba ja'iri kai sallah tare da shi sai ka zo ka mai da sallar ka wa in kana imamuka min sultani haka ne من السلطان وغيره صاحب السنة فصلي خلفه ولا تعيد صلاتك idan limaminka sarki ne ko ba sarki ba amma abocin sunna ne to kai salla bayan shi babu zancen mai da sallar ka na'am malam yake cewa rahimahullah wal imanu kuma yadda daga manhajin ahli sunna wal jama'a yadda cewa bi anna ababakrin wa umara radiyallahu anhuma rahmatullahi alaihima في حجرة عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ميدة cewa lalle fa kabarin sayyidina abubakar da umar suna cikin ɗakin ummu na aisha radiyallahu anhum tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kad dufina hunalika ma'ahu a can aka binne su biyu din dukan su tare da shi manzo sallallahu alaihi wasallam fa idza ataita al-kabra in ka zo kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam fa sallim alaihima ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wajib kai sallama gare su bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malam yace na'am fa taslimu alaihi ma na'am yin sallama gare su bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne in ka je ka san yadda zaka yi sallama da ladabi da girmamawa zaka ce assalamu alayka ya rasulullah zaka yi assalamu alayka ya abubakar assalamu alayka ya umar kai sallama dama salati kuma dama kana yi ba ce ka je ka tsaya kanka bane kai ta salati ba ka zauna a duk inda kake kai salati akwai mala'ika da ke isarwa annabi sallallahu alaihi wasallam salatin ka wade malai ke cewa rahimahullah wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari wajibun wato umarni da aikata alkhairi da kuma hani ga munanan ayyuka din nan wajibi ne illa man khifta saifahu aw asahu sai dai wanda kaji tsoron takobin sa ko sandarsa an baka ji tsoron sandarsa ba ko takobin sa kai masa wa'azi in ka ji tsoron to la za sa wala jirara kada ka je ka isar kuma ai maka ba dadi ka zo kana cewa da na sani na'am mun san a nusus na al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar mun sani ba sai mun kawo su ba malaike cewa me والتسليم على عباد الله اجمعين hakan nan kuma ana neman mu dinga sallama ga bayin Allah ga baki ɗayan su na'am afshu salama bainakum wa idha huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha saboda haka yin sallama wato ana so wajibi ne akan mutum yayi wa dan uwansa musulmi sallama wajibi zai karfafa kuma in aka yi sallama mutum ya ansa malai ce wa man taraka salatal jumu'ati wal jama'ati fil masjidi min ghairi udhrin fa huwa mubtadi'un duk wanda ya bar sallar juma'a da sallar jam'i a masallaci ba tare da uzuri ba da shari'a ta yadda to shi dan bid'a ne wal uzru uzrin da zai hana shi kuma shine kamaradin la taqata lahu bil khuruj ila al masjidi kamar rashin lafiyar da zai hana shi fita zuwa masallaci aw khawfin min sultanin zalimin ko tsoron wani shugaba azzalimi wa ma siwa zalika fala uzra laka wani wannan baka da uzurin barin sallah malam bai kawo ruwan sama ba bai kawo wanda yake jinyar mara lafiya ba ko duk sun shiga ciki Doktor? Na? قال يجي ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له دون دي صلى أبا إمام بيني ينبين سببا إذا صلى كازو كاي صلى أبا إمام أنا صلى سوى كوي الله أكبر كاي كبرا ba tare da ka kudure niyan bin limamin ba kai kai niyan sallah ne ba tare da bin imam ba to da wa kai sallah saboda haka idan mutum bai niyan bin imam ba malam yace in yayi sallah sallarsa ba ta yi ba wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari umni da aikata alkhairi da kuma hani ga munanan ayyukan nan za su kasance bil yadi da hannu wal lisani da harshe wal qalbi da zuciya bila saifin ba takobi wannan shi amru bil ma'ruf barat ibn amru bil ma'ruf man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadi fa in lam yastati fa bil lisani fa in lam yastati وبقلبه وذلك أضعف الإيمان بلا سيف با تare da takobi ba takobi aikin shugabanni ne kai ba naka bane na'am wal mastur min al muslimina man la yazharu minhu riba wanda wato mutumin da yake suturce wanda yake cikin rufin asiri cikin musulmai wanda muninsa bai bayyana gare mu ba duk yadda kake a wani wajen ka kai mai kwamacala ne in ka zo cikin mu ka salamu alaikum wa alaikum salam ka zauna da mu lafiya shikenan ba za mu tuhume ka ba amma in halinka ya bayyana kai ba na kwarai bane ha halinka da shi za a maka hukunci nahnu nahkumu bil zahiri wallahu yatawalla as-sara'ir shine yace wal masturu min al muslimina man la yadhharu minhu riba riba shakku wanda ba wani abin shakku da ya bayyana a gare shi a maganganunsa a halayensa in abu ya bayyana to za mu hukunta shi da abin da muka fara gani wa kullu ilmin idda'ahu al-ibadu min ilmi al-batini lam yujad fil kitabi was sunnati fa huwa bid'atun wa dalalah duk wani ilimi da baya suke iddi'ai cewa akwai wani ilimi na batini ilimi boyayye suna ganin wai kai da kake cewa Allah ya ce annabi ya ce ilimin ka na zahiri ne kai har yanzu baka kai ba su ilimin su na batini ne ilimin ladunni ne ilimin kaza kaza ne wannan duka shirme suke yi kai hatara da su za su yi shishigi na su dinga faɗin abin da ba a ji ba a gani baya cikin nusunan alkur'ani ko sunna banda su ce kala shehu kala waliyu wannan sun yi abin da ke cikin wannan ilimin ladunni din a dinga gaya maka wasu karamomi wanda ya gaji yadda hankalinka wasu lada wanda babu cikin qur'ani da sunna sai a ce ai wannan ilimin ka bai kai ba in baka yadda ba saboda haka a kiyaye su bid'a ce kuma bata ce wala yanbaghi li ahadin an ya'mala bihi wala yad'a ilayhi bai halatta ga wani aiki da ilimin nasu ko ya kira ga zuwa ilimin nasu bala yace wa ayyu mamra'atin wahabat nafsaha li rajulin duk wata mata a manhajin ahlus sunna wal jama'a duk wata mata da ta bada kanta ga wani namiji ta ce ga kaina na baka fa innaha la tahilu lahu ba ta halatta gare shi yu'aqabani za su yi musu za a yi musu uquba inna la minha shay'an in ya shafe wani abu daga gare ta in ya taba ta da sunan cewa na zo na baka kaina shi kenan kin zama tawa ha mu shiga a a in ya same ta to yu'aqaba ni ai za a yi musu haddi kenan illa bi waliyin wa shahidai adalin wa sadaqin sai da waliyi sai da shahidu adalai sai da sadaki in ba haka ba aure ba zai tabbata ba saboda akwai matan da suke bada kawunan su ko kuma su ce sun aurar da kawunansu mace ta ba da kanta ga wani khususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana zaune mace za ta zo ce ya rasulullah na baka kaina annabi yace na ansa shikenan aure ya zauna wa mar'atun mu'mina in wahabat nafsa halin nabi amma sharadin in arada an-nabi an yasankiha sai Allah ce khalisatan laka min dunil mu'minina annabi ne kadai mace tace na baka kaina ta zama matar shi amma kai yanzu in ta zo ta yi gogoro ta ce malam malam ibrahim ni ina ganin ka da abin nan na baka kaina kai ko sai dai wasu ibrahiman ina he sai dai wasu shi ne baya ciki to in kace na yadda to sai ka bada sadaki da shaidu da waliye sai ta zama matarka da kuma ziga na karba da bayarwa amma ba ka ba bai yiwuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akan haka la tuzawwiju almar'atu almar'a wala almar'atu nafsaha fa inna zaniya hiya alladhi tuzawwiju nafsaha mace ba ta aurar da kanta ba ta aurar da wata mazinaciya ita ce take aurar da kanta na'am sosai sosai a nan kasar ma da akwai ayi wanda ake cewa ana sadakan mata kawai kai baka sani ba kana zaune a tsangayanka dan bukkanka sai a zo bayan magariba kawai a tura maka mace gashi na an baka sadaka ba haka bane ala rahman mar ala rasulullahi malai ce wa idza ra'aita ar-rajula yat'anu على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم فعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء wato idan ka ji wani mutum yana suka ga wani daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su an samu wanda yake suka ga mutum ɗaya kasancewa shi wato ma'abocin son zuciya ne sannan mai mummunar magana ce li qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam idza dhukira ashabi fa amsiku idan aka ambaci sahabbai na ku kame faqad alima annabi sallallahu alaihi wasallam ma yakunu minhum annabi sallallahu alaihi wasallam ya san abin da zai kasance a cikin su min azzalali ba'da mauti na tuntube na bayan mutuwarsa cikin abin da Allah ya sanar da shi abin da Allah ya sanar da shi ya sanar da shi shi yasa yake cewa bayana za ku ga fitintunu shi yasa yake ga Usman lokacin da suka zo annabi yana cikin wannan gonar ya sa kafarsa a cikin rijiya abubakar ya zo aka ce a yi albishir da shi da aljanna ya shiga umar ya zo aka ce albishir da aljanna da shi sannan ya shiga usman da ya zo aka ce albishir da shiga aljanna da shi amma kuma da akwai balwa da za ta same shi kaga annabi ya faɗa me yasa ya faɗa don Allah ya sanar da shi ba don annabi ya san gaibu bane na'am falam yaqul fihim illa khaira annabi bai faɗi komai game da sahabbansa ba sai alkhairi wa qawlu da fadin zazzaru ashabi la taqulu fihim illa khaira malam yace wannan hadisin bai san ina ina yake ba wato ku bar mun sahabbai na kada ku faɗi komai akan su sai alkhairi ma'ana wayancan hadisan ne amma da wannan lafazin ne ba malam yace bai san shi ba malam yace wala tuhaddith bi shay'in min zalalihim da dai kada kai magana wani abu daga tuntuben su wala harbihim ko yaƙe yaƙen su wala ma ghaba anka ilmuhu ko kuma abin da ilimin sa ya faku gabarinka wala tasma'uhu min ahadin yuhaddithu bihi kada ka yadda ka saurari wani ma da yake bada wannan labarin yace abubakar yayi muawiya yayi ali yayi aisha tayi wannan ka kyale su fa innahu la yaslamu laka qalbun in sami'ta la yaslamu laka qalbuka zuciyarka ba za ta kubuta ba in ka saurari wannan magana sai zuciyarka ta fara riya maka wa zaka goya wa baya wa zaka nuna wa kauna mu tsaya mai sallah idan muka zo alam sai mu tsaya mala yace wa idza sami'ta ar-rajul yat'anu ala al-athari idan kaji mutun yana suka ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam aw yurd al-athara ko yana mai da wasu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam aw yurd ghayra al-athari ko aw yuridu ghayra al-athari ko kuma shi yana nufin wani sunna bai suka ga sunnan ba amma yana barin na sunna yana zuwa ya nemo wani wanda ba sunna ba fattahimu alal islam ka tuhumce shi akan musuluncinsa wala ta shukka annahu sahibu hawan wa bid'a mubtadi kada kai shakku cewa shi mai bin son zuciya ne kuma dan bid'a ne sai haka na har ma yale mun yi da rabi ko da rabi yayi insha Allah za mu karasa insha Allah a darasi na gaba مكتفي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله